كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga wata wanda yake na zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Al-Khattab inda muka saba don ran sulhu a tsakanin magarba da isha muna haduwa a karatun littafin at-tajrid sari littafin da Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif azabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 812 ya rasu 893 Allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rahama Allah sanya albarka cikin abubuwan da za mu ji na ingantattun hadisai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya zame mana jagora har zuwa gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu a sa'adu samu za mu tashi a kitab wanda yake na uku kenan ko kuma na biyu a wannan littafi mai albarka shine kitabul ilm kitabul ilm wanda Imam Bukhari Allah cikin shi da rahama a cikin ingantaccen littafin shi ya tsara shi a kitab-kitab sannan kuma ƙarƙashin kitab-kitab ya dinga bin baya da babubbuka sau da haka kenan kitabul ilim ɗaya ne daga cikin kitab wanda imamul bukari ya zamanto ya kulla a wannan littafi nashi sannan kuma ya gabatar da kitabul ilim a farko-farko malamai suka ce don saboda ya yi nuni zuwa ga duk abin da zai zamanto an gudanar to ilimi shine abin da yake jagorantar wannan abu wannan yasa kenan sai ya kawo shi a farko farko wani zai ce to menene yasa aka kaddamar da bada'ul wahayi a farko kitabul iman a farko saboda imani shine jagora duk wani aikin da bawa sai in ba imani aikin banza ne saboda shuruɗu qabulul amal dole akwai al-iman shi kuma imani ta wace hanya ake sanin shi ta hanyar wahayi shi sa ya kawara da bada'ul wahayi sai kuma ya baya da kitabul iman sai kuma kenan kitabul ilm saboda duk wasu abubuwan da za su zo su gaba kenan sai da dole ilimi saboda haka shi yasa sai kawo shi a farko farko mala ya fara da bismillahir rahmanir rahim kitabul ilm wajen gabatar da kenan bismillah a farko kafin kitab ko kuma kawowa kitab sannan bismillah a wata nuska ɗin kawowa da kenan bismillah kafin kitab a nuska ta asili da karima kenan haka yake amma a ta abuzar da wani kenan tabbatar da ita kafin kitab su kuma kenan bayan kitab sai suka kawo bismillah kenan a nuska ta asili da kuma karima sai suka zo da kenan bismillah a ƙarƙashin kitab sabanin kenan abuzar wanda ya gabatar da bismillah sannan kuma kitab a wannan nawa bismillahir rahmanir rahim kitabul ilm kenan a sauran kuma kitabul ilm bismillahir rahmanir rahim kenan shine a nuska ta asili da kuma karima kitabul ilm a karkashin kitab din imam al-bukhari a asalin kenan as-sahihul jami abin da ya kawo ayoyi guda biyu faɗi Allah subhanahu wata'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dan nuni a bisa daraja ta imani da ilimi ita ce kokuwan mataki na farko daga kyautannin Allah daraja da Allah subhanahu wata'ala yake ma dan adam wanda yake ba ba annabi ba shine Allah ya hada maka imani sannan kuma ya hada maka da ilimi wa qala alladhina utul ilma wal imana hal a lahira ma waɗannan su ne za a koma ma in ana buƙatar tambaya wanda Allah ya haɗa ma wannan biyu shi yasa Allah ce yarfa Allahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar masu imani daga cikin kwallazi na utul ilma daraja amma waɗanda ubangi ya ba ilimi su kuma suna da daraja ɗoriya akan kenan wancan daraja ta imani darajoji matakai matakai ibn abbas ya ce daraja 700 ce kowace ɗaya ta kai tsakanin sama da ƙasa darajar da allah ke ɗaukaka mai ilimi akan wanda yake kenan mai imani kawai wanda yake da imani da bautar allah wannan kuma ga ilimi ga kuma imani to ya fifici wancan mai zallan imani to kuma in ku haka ne kaga baka ma iya aunawa ba tsakankanin wanda kuma mai babu imani kuma babu balantana ilimi kaga ba za ka iya kwatanta shi ba ma da mai ilimi to amma ya muke kallon masu ilimi kaga sai muke mai da masu ne amma karshen matakin ƙasa ƙasa ƙasa baya wannan kuma yana daga abin da yasa da muka asar abin da shine yafi matsayi gurin ubangiji to kuma mu ma sai Allah subhanahu wataala duk ya jinkirtar da duk al'amuran kaga makarancin Qur'ani mutumin da zai kore dare ba dare ba rana kafin alkur'ani ya tabbata a zuciya shi sai zama ba a ma kallon shi a matsayin ma mai wani daraja ko wani mai ilimi ko wani mai kaza ba amma kashi kofa ba ma ba ga yana da wata baiwa ko yana da wani matsayi wanda khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sai kuma ya kawo qurrat zidni ilma kenan ita ma da nuni akan fadlul ilmi wannan ayoyin biyu kawai su imamul bukhari amfani wa qurrat zidni ilma da kuma wancan yarfa illahu alladhina amanu minkum kaga Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi cewa yace Allah ka kara mini ilimi kenan bayan imani babu wani abu wanda bawa musulmi zai kwadayin ya samu kamar ilimi na addini annabi sallallahu alaihi ya karanta da mu ummatu yawa ya gari yayi addu'a Allahumma ya sarka ilman nafi'a sannan ka biyo ba da rizqan tayyiban sannan ka biyo ba da amalan mutaqabbala saboda rizqan tayyiban amalan mutaqabbala dukkan su ba za ka same su ba ka san su sai ta hanyar ilimin nafi'a ilimi mai amfani shine wanda zai tantance maka waɗannan abubuwa ɗin to wannan ayoyin su ya kama na kuma tabbas waɗannan sun isa a matsayin abin da za su tsaya ƙarƙashin tarjamar babi a kawo su su kaɗai ba su buƙatar sai an gama su da wani abu saboda wannan ya nuna ƙarshen kokuwar daraja a duniya daraja ta imani da ilimi wannan kuma ya nuna cewa babu wani abu a duniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya kyauta shi fiyayye kamar kyauta ta ilimi inda kwanakwai da Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya nemi cewa a ƙara mishi shine abin da Abu Ishaq al-Ilbiri yake faɗi a cikin manzumat ta'iya yake cewa bainahuma bi nasil wahyi bawnun sata'lamuhu idza taha qara'ata tsakanin ilimi da dukiya ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahalan la'amruka fi qadhiyyati ma adalta ya ce ka sanya dukiya kana maida ta sama da ilimi saboda jahilci da rashin sanin mai ilimi ya ce alhali a tsakankaninsu da akwai tazarara ta mai nisa a busanarsi na wahayi amma za ka sani wannan in ka karanta suratu ta shi yasa ibn qayyim a cikin miftahu darus sa'ada ya kawo fuskoki daban-daban wajen fuska ɗari waɗanda suke nuni a bisa fifitar da ilimi ya ma dukiya fifitar ilimi ya ma dukiya amma me yasa bin mu kallon daraja da fadalar da Allah subhanahu wata'ala yayi ma waɗanda suke ahlul ilmi sai ake hangen dukiya ba a hange da zaka samu ana tanafus gurin mutane a da ƙarshen koko gurin su kamo su malamai imam ibn hajar lokacin da yazo shan zanzam ya ce Allah ba shi ilmu hadisi kamar zahabi kamar a da gurin ƙarshen kokowar in ka tambayi matashi me kake son ka zama zai ce so nake in zama kamar shakwa ne shi ne abin da yake gaban idan shi ko kuma so nake in zama kaza so nake in zama kaza saboda me iya ga wanda ya san wannan abin mai kima ne da mutunci da daraja a fuskar al'umma to amma in aka waye gari ana ga mai wannan ba a bakin komai yake ba to waye zai gurin ya zama to ya kai wannan matsayi babu wanda zai wannan gurin to kaga labudda in ku har ya zama to a da ɗaliban ilimin ba su kwaɗayi ba su mangarin wannan to kaga ina ga wanda kuma shi bai ɗanɗana ba ma ɗanɗanan ilimi ke kaga labudda mu ɗaliban ilimin mu ne za mu kimanta shi mu mai da shi ne sama da komi mu dinga mutunta junanmu da juna muna girmama junanmu da juna da za a ce ga wani alhaji ga ɗan uwanka ɗalibin ilimi me ya kamata kai marhaban da ɗalibin ilimi kai maraba lale ka saurari wancan ɗalibin saɓanin wancan mai dukiya ɗin ka nuna kima ka nuna haba-haba da farin ciki a lokacin da ka gamu da wannan amma in ya zama ɗalibin ilimin ya gamu da ɗan uwan shi ɗalibin ilimi sai ya samu ke fuska sai ga kamar bai da wani kima gehe ɗaya kuma in wani mai abin duniya ne sai ka ga ya saka mai jiki ya saka mai kaza to kaga mu da kanmu ban mutunta ba walau anna ahlal ilmi salihu salihun walau azzamuhu fi nufus al'uzma walakin ahanuhu fa'alu wadanna suma ayyawa bil aqmari hatta tajahama to wannan labudda haƙƙi ne akan mu wajibin mu ne girmama ilimi din sai zama ya ɗaukaka a zukatan ragowan awam babu man sa'ala ilman وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل إمام البخاري يقول ترجمة بابي بابا da zai nuna mana zai bayyana mana hukuncin man sa'ala ilman wanda aka tambaye shi wani abu na ilimin addini wa mustaghlin fi hadisi amma ya shagalta cikin wani zance da yake ko karantar da hadisi fa tammal hadisa sai cika zancen summa ajaba sa'il sannan kuma sai ya bada jawabi ga wancan wanda yake mai masa tambaya a lokacin da wani yake maka tambaya sai kake magana da shi sai wani kuma can gehe yake tambayar ka daban yanzu kana zance da wannan ko kuma ka koro hadisi kana karantarwa ko kuma wani kuna zance da shi wanda yake masu tambaya ne guda biyu wannan ya ma tambaya kana ba shi amsa sai can wani yake fuskarka to yanzu barin wannan za ka yi ka koma zuwa ga wancan a'a dole sai ka cika wannan yanzu ka kyale wancan baka wulakanta shi ba saboda haka a tsari na ladabi wannan baka wulakanta shi ba amma in ka saki wannan ka koma can shine ka yi kuskure labudda he ka ida da wannan sannan kuma ka juya kan wancan shine kenan abin da hadisin zai nuna mana shine kuma wannan haƙƙi ne na kiyayewa mai tambaya ko kuma wanda kuke zance da shi labudda sai in ka ida ka karkata zuwa can عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثا قال اين اراه السائل عن الساعه قال ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيئت الامانه فانتظر الساعه قال كيف إضاعتها قال إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة daga sayyidina Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama bainama annabi sallallahu alaihi a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam majalisin yake a wani gurin zama daga guraren zama daga majalisai yuhaddisul qawm yana karantar da sahabban shi ja'ahu a'rabi sai wani daga mazaunan ƙauyuka sai ya zo faƙala ya ce mata sa'a sai zo yana tambaya yaushe ne tashi alkiyama wa maza rasula sa sai yuhaddi ma kisarsa sai zarci yana zantar da sahabban shi yana karantar da su faƙala ba zal qaum a lokacin wasu daga cikin sahabbai sai suke kenan tantaunawa wani ya ce sami a maƙala ma'aiki ya ji maganar da wannan mutumin yayi kawai dai kyale shi ne fakari a makala magana tashi ce maki bai so ba tambaya kenan iya daga tambayoyi waɗanda ba a so mutane su wa ƙara ba wasu suka ce ballame su ma a maki bai ji shi bane kawai inda ya ji shi to da ya ba shi amsa akan wannan tambayar tashi ganin cewa mazaunin ƙauyuka ne hatta idza qada hadisa har sai lokacin da maki sara sai ida wannan hadisi ƙara sai ce aina qurahu sa'ilu an sa'a aina qurahu aina aina urahu urawi din yace ina zaton shi urahu ina zaton wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cewa yi aina sa'il an sa'a wannan urahu kenan shakka ce ta shi rawi din shine kenan aina urahu ma'ana azunnu cewa aina sa'il an sa'a saboda haka kenan rawi din ne yake shakka wannan kuma abinda muka sani ne na ba da kariya a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kenan malaman hadisi suke duk abin da suke shakka to ba su yankewa kai tsaye su ce kaza shi yasa kenan hatta idan qada hadisa har sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida wannan zance nashi ala sai ya ce aina aina yake urahu yace ina zaton dai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi cewa aina sa'ilu al-sa'a ina wanda yake tambaya dangane da cewa yaushe ne zamanin alkiyama yaushe kiyama za ta tsayi ala mutumin sai ce ha ana ya rasulullah kenan nan sai da maki salasa bida kenan annabi salasa ya ji maganar mutumin ba wai bai shi ba su wancan masu tantaunawa qala ba'd al sami'a ma qala fa qari'a ma qala wa qala ba'd lam yasma wasu kace bai shi ba kenan wannan jumla sai ta nuna ni maki salasa ya ji shi sai ce ha ana ya rasulullah ga makani ya ma'aiki qala he ma ke ce fa idza duliyatil amana iya daga alamomi al-qiyama fa idza duliyatil amana a duk lokacin da duliyatil amana aka tozartar da amana fantazir sa'a to lalle ku jira dab kiyama tana kusa qala kaifa idza'atuha sai ce to ya rasulullah hakane tozartar da amana wannan ya nuna kenan a wancan lokaci amana tana da kima ana kulawa da ita ko kuma a'a ya san zahirin menene amana amma a nan gurin wani irin tozartarwa ke na ake nufi wani nau'in daga nau'in amana kala yi ke ce iza wasu al'amuru ila zairi hali idan aka jingina al'amari aka jingina jagoranci ila zairi hali zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba fantazir sa'a ya ce to a lokacin kuma dab ake da alkiyama ku saurari kawai alkiyama ta zo kusa kenan alkiyama ta zo kusa shi yasa yana daga asharatu sa'a da malamai suka zamanto sun har hada kenan jingina al'amari zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba shine an yulta masar ilim inda al'asasi a dinga laliban ilimi ana neman ilimi wajen wanda suke hananun mutane amma abdullahi ibn mubarak ya ce al'asasir su ne al-mubtadi ya ce in bid'a ne ya zamanto kenan a dinga neman ilimi wajen waɗanda suke ba ahlus sunna ba kaga yanzu misali wanda ya tashi zai je jami'a daga jami'a ta na duniya kaga jami'o'in da suke tsayi akan manhaji na sunna a yanka ɗan kaga ta kai yadda ma da yawa wasu kaga jami'a wannan ta mustafa ta shi'a ce jami'ar da ake kafirta abubakar da umar da aisha da kaza to ne zaka koya wani musulunci zaka koya a jami'ar da take rusa fandason in musulunci kaga ya nuna asali ba don allah ba ka je neman ilimin to shi kuma dukkanin ilimin da ba a nufi ba Allah da shi kenan neman kwali kaje to in ku har ya zama dan kwali kaje kake karantar addini to za a nan gurin ka nemi ka nufaci abin da Allah ake nufata da shi kai kuma ka nemi shi don duniya kai kuma ka nemi shi don duniya matsayin ka matsayin wanda ya aikata ibada ta riya iya da lada ba shi da lada in ka ce a to ai kwalin ne muka je nema ashe dama ana zuwa a koyi ilimin addini don saboda kuɗi kenan liman zai ce ba zai ja sallah ba an biya shi in ka ce dan kwali ka ce to kaga misali iri-irin wannan da su ake ce ba al'asafi to kaga shi ma jingina lamari ne ga waɗanda suke ba cancanta ba gadan annabta al'ulama wa rafatul anbiya to ta kaka kuma gadan annaba da ake so ka tsotse shi ta tataccen mashaya kuma sai ka je ka ringa tsotse ta gurɓatacce to ibnu barak ya ce al'asagir da ake nufi su ne waɗannan al-mubtadi'a cikin nan za mu ga kamar da ibn battal yana sharhin ya ce su waɗanda suke jagorori Allah subhanahu wata'ala ne amintar da su ga bayi kuma lalle Allah ya farlanta musu tacewa mu'amala tacewa nasiha ga bayi yace to duk lokacin da inna lillahi wa aka jingina lamari ga waɗanda suke ba su cancanci ba wannan lamari ta yadda aka jingina jagoranci ga waɗanda suke ba su cancanci jagoranci ba kamar misali jingina jagoranci zuwa ga waɗanda suke marasa addini marasa tsoron Allah ko kuma misali jingina jagoranci daga baki ɗaya ga waɗanda suke mata kaga shi ma wannan iya daga tozartar da amana Allah kare mu shi yasa iya daga kuskuren da zaka ga masu zaɓe suke yi mutum ya je dinga jeho ƙura'a ga waɗanda suke mata kaga wannan kuskure ne kana ɗaya daga wanda kake ƙoƙarin ta'awun alal ismi wal udwan ya ka ce ma wannan mace ce ta tsaya mayar wannan namiji ne to ko yar gidanku ce kakka jewa mata in ku jewa mata kayi ta auna alal ismi wal udwan saboda yanzu zai zaman tomi kallahi ya jagoranci mutane annabi sallallahu alaihi ce la yaflihu qaumun wallahu amrahum mar babu yanda za mutane su ce nasara su ci gaba matsar mace take jagorantar lamarin su ko a kasashen kafirai ko a kasashen kafirai Allah kare mu sannan kuma yana nuna cewa alkiyama ba za ta tsayi ba har sai ya zamanto mutumin banza wanda yake kha'ini an mai da shi shine amintaccen mutum mutumin da yake na banza a mai da shi shine na kirki na kirki kuma a ce shine na banza kamar yadda muke gani kaga duk irin yadda ka karanci qur'ani in qur'ani dubu ka rubuta to a yare na ilimin duniya sun ana zancen jahilci yayi yawa to kai ma kana daga na gaba gaba in dai baka iya ba wasu yarurruka ɗaya ko biyu haka babu ruwansu kana daga layin waɗanda za a lissafa ku a matsayin jahilai saboda kai ilimin naka ba a yi tubarin shi a matsayin ilimi shi a ba ilimi bane ba wannan ba a kallon shi a matsayin ilimi wanda kuma duka wannan da sisa ce ta kafirai tun kafin wani yare ya zo mana na daban ba ta ci barkatai ba musulmi suke tare al'umma musulmi suna da tsarin su na ta'abiri rubuta tarihin su rubuta yanzu duk wannan ilimin mukan an taɓa wani addini ko wani al'umma wadda ta kula da ilimi ta samar da ilimi kamar al'umma ta musulunci babu babu har ƙasa kuma ta naɗe ilimin da babu wani wanda zai iya cewa ya ka ƙarshen shi to al'ummar da take da wannan kuma za a kira ta da sunan wadda bata san bona abu saboda haka kenan ya yi nuni akan wannan sannan kuma wajibci na karantar da mai tambaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aina sa'il sannan kuma za mu ga cewa ciki shine mutum za a tambayi malami a lokacin da aka tambayi malami matukar yana a cikin wani zance ko wata gabar magana ya shagaltu da wannan to lalle za ka saurara har ya zamanto ya gama sannan kuma yana daga haƙƙi na mutanen da aka fara zance da su kar ya zamanto an katse su sannan akwai muraja'a tantaunawa kenan da za ka yi da malami tattaunawa da malami zai dan neman fahimta gurin mai tambaya dan mai tambayar ya ce to malam in wa kaza ka bashi amsa ce to in kuma kaza ha wannan duka bai zaman tawa suqul adab ba suqul adab bane goma sannan kuma a cikin dai malamai suka ce akwai arif bil muta'allim tausa sama mai neman ilimi ko da ko yayi wauta a cikin tambayar shi dan saboda ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam bai mushi ba Allah wadare kafin ya tsira zancen shi kama akwai malaman da in wani ya tambaya ta shirme sai a masa Allah wani ko a kwale shi ko a mashi kaza to wannan kaga bai daga manhaji na nan sallallahu alaihi wasallam a nan gurin kaga duk da yayi sukul adab ya yo kutse cikin zance amma sai aka kyale shi sai da aka ida wancan sannan kuma fadakarwa a bisa gabatar da wanda yake asbar kamar a majalisi na neman ilimi to malami in zai karantar da ɗalibai sun halartu ya fara da sabiki wanda ya wara sauwa sai wancan sai wancan sai wancan kamar kowa ya zo da littafin shi to sai a yi lissafi nan ba za a ce da dama ba za a wara wa ya fara sauwa wa ya fara sauwa wa ya fara haka haka sai a gabatar kenan za mu ga wannan a cikin duka babu marrafa sautahu bil ilm babu wannan imam al-bukhari ya kulla mana shi dan nuni akan hukuncin daga sauti a lokacin karantar da ilimi mun san cewa a musulunci ba a son kwakwazo da kuma kururuwa iya daga sukul adab daga murya hatsaniya ta kasuwa shi yasa siffar manzala sarsan laysa bi safatin bil aswaq mai hatsaniya da daga sauti saboda haka ba a buƙatar daga sauti a haka mutum ya zamanto ya dinga ɗaukaka sauti yana cika baki ko kuma yana ɗaga shi ya wuce iyaka inna ankara al-aswat la sautul hamir saboda haka amma a babe na ilimi don kisarwa wannan babu ne to kuma dukkanin wasilar da za ta bayi zuwa ga isuwar sauti nesa to kaga ya zama yana daga wasa'il waɗanda suke masu kyau inda me manufa ɗin a ɗaga sauti don ya je nesa wani ma to shi ne kenan irin su wannan amsa amu kaga tun da sun yi ƙugin da za ka yi kenan sai suka zamanto daga ababe waɗanda suke masu kyau daga ababe masu kyau sabanin waɗanda suke fahimtar yin amfani da su a babubuka na kiran sallah wanda kaga kiran sallah buƙatar sauti ya je nesa wa'azi buƙatar sauti ya je nesa kaza buƙatar sauti ya je nesa to wannan babu ne biyan ansa amma abin da ba a buƙatar wanda ake buƙatar iya na nan kamar misali karatun sallah kaga ana buƙata ne wanda suka halarto su ji wannan abin to wannan kenan babu laifi wannan ba buƙatar sai an sa abin da zai kai nesa saboda sai samar ma wani kashi la'alla wani yana cikin shi ma wani ambatan Allah din subhanahu wataala amma in ba nan ba daga sauti a babe na ilimi abu na farko zai zamanto su masu sauraron sun yi kyakkyawar fahimta saboda an waɗi da ƙarfi saɓanin inda ƙasa ƙasa ne zai zama an yi an faɗa sannan ga karan kan ɗalibin da yake kwama ilimi to yanzu maimakon ka dinga yi ƙasa ƙasa da sautinka ka dinga yi yadda kunnen ka zai dinga shi ka hirkewa shi yasa abul hilal al askari a cikin littafin sa na bayanin fadla ta ilimi yace wa yanbaghi an yarfa sautahu fi darsi ya kamata ɗalibin ilimi ya dinga ɗaga sautin shi wajen darasi hatta ya su ma'anarsa ta yadda ma zai dinga jiyar da kanshi fa inna ma sami'a atul udhun abinda kunne yaji yace to rasakatul qalb yana kaguwa a zuciya ka lura yanzu in ka dauki abu kana karantawa da ƙaryen da kana jin kai a goman ka har da ce in a ƙasa ƙasa ne kake kunne bai shi to zaka iya yin ashirin zaka iya yin ashirin wasu ka ce ko gardi ma saboda a tafariji ne na sauti bai shi yasa ake cewa gardi eh shine a yasa aka samu gardi din wannan ka gani sau da haka kwamawa shi yasa menene ka samu wani gurin da baka sama wasu ka shi shi ba ka yi ta goma karatu to ya yi in kana sa harrace a goma kana iya harrace abin da kake daga sauki kana yi ta yadda inda baka daga kuma za ka iya maimaita su ashirin an abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala takallafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ وجعلنا نمسو على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة دقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال يتي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ما جي صلى الله عليه وسلم يا يجن كريتي سفرة أو نبلا برو سافرنا هذا مكي فأدركنا سيبوا ميم معنا يتردم وقد أرهقتنا الصلاة لوكة صلى يا جمنا ونحن نتوضأ لوكة لما كي يتردم لوكة صلى يا ونحن حالم نتوضأ من أروى الله faja'alna saboda gaugawar da muke sai muka zaman to nan sau ala arjulina muna ma shafar kawawon mu bin mu ciccudawa mu wawwake wanda kuma me farilla ta amimul kenan rijin gamewa dukkanin suke fana da bi ala sauti sai ma ke kwalla mana da mafi daukakuwar murya shi saboda ai mu jama'a ne sai daga murya shi yace wailul lil aqabi minan nar bane ya tabbata ma'ana azaba ta tabbata lil aqabi ga duggai minan nari wanda yake azaba na wuta marar sai na salasa ma a kiyawa wadda wannan sau biyu ko su dama salasa yakan maimaita abu su uku don saboda ya zama an fahimta kaga anan fana da biya ana sauki sai ma ki ya kwalla kira da mafi ɗaukakuwar sautin shi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya nuna mana wajibi ne wankewa kafa wajibi ne wankewa duka dukai sai na za mu gane saboda wa'idi ne ashe shawa akai yana daga kaba'irin zunubi wanda firka ta shi'a suke yi shaha so da kaga wailu lil aqabi minan nar kenan an yi wa'idi akan rashin wankewa kafa da kyau kenan rashin wankewa gaba daga gabbai waɗanda suke na arwala musamman ma kafa kaga yi aka ware ta aka ambata yana daga kaba'ir tsoro sannan akwai wajibci na gamewa kenan wajen arwala ba wai kawai shafawa ba haka mutumin da zai arwala ya shahi guri daga guraren wankewa in dai ba guraren da suke na shafa ba kenan arwallar shi ba ba arwallar shi ba ba sannan kuma wannan ya nuni akan gangar jiki ana azabtar da shi wannan kuma shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa sabanin mu'tazila da kuma kenan falasifa da sauran firar sai kuma halaccin daga sauti a lokacin munazara ko kuma tantaunawa wannan duka ya halitta kenan daga murya a nan gurin وللعقاب من النار باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا yace baban da zai babu qaulil muhaddis baban da zai bayyana mana hanyoyi daga hanya ta ada'i ta karantarwa qaulil muhaddis malamin hadisi da zai ce haddathana aw akhbarana aw anba'ana duka waɗannan siga daga siga na ada duk sigar da malami ya amfani da shi wajen karantar da ɗalibansa hadisi duka waɗannan sigogi ana iya su bari shi yasa wajen magabata su duka ɗaya ne duka ɗaya ne shi yasa ga asar qala li humaydi inda ibn uyayna wahid wajen sufyan ibn uyayna babu bambanci amma wasu daga mutafirun sukan bambantawa siyar na ada cewa wata tayi wata ƙari siga ta tahadisi tana gaba siga ta kenan sima tana bi mata sai kuma isbar sai kuma amba saboda haka sukan kawo waɗannan siyakin don saboda nuni a bisa kowa na hadisi bangaren isnadi saboda da kwai sigogin da kenan suna da rauni musamman ma in an dubi rawi din in har rawi ne wanda yake da ima hadisi faskwarima kaga in ya zo da siga ta ana ana kaga siga ta ana ana ita ma ana yi tubari da ita amma fa inda ya zama rawi din yana ma hadisi kwaskwari ba to kaga a nan gurin labudda he an samu amfani da siga daga siyan waɗanda suke nuni a bisa tabbace shi wajen karantarwar malami in yi amfani da waɗannan duka sun yi an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ash-shajari shar- inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mithlu al-muslim fahaddithuni ma hiya فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخله فاستحييت فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله daga ibn umar allah kare ra a gare shi ya ce ma ji salasalam ya ce inna mina shajar shajaratan lalle daga cikin bishiyoyi da akwai wata bishiya daga itace da akwai wata itaciya wadda la yasqutu waraquha iya daga siffar wannan itaciya la yasqutu waraquha ganyen ta bai fadawa kasa wanda yake nuna fadin ilimi na annabawan Allah salawatullahi alaihi wasallam ilimin annabawan Allah bai takaita ba akan kawai abin da ya shafi abin da ya shafi addini a'a in har Allah ya sanar da su ilimi wanda yake na lahira to kaga min babu aula ilimi wanda yake na duniya shi yasa zamu ga waɗanda ubangi ya ma kyautar da wahala ka samu ɗalibin ilimin da yake koyan ilimin addini ya je koyan ilimi na boko sai ya ga abin ashe duk sai ya ga abin ashe arha ne wajen shi ba komai bane kaga a ce taura biyu ba ta haduwa yau dubu ma in dai ka gagara kawo gama ta za ka yi ka yi kokarin na addini ma ina ga wannan shi yasa an ka kalli waɗanda suke kawai tsantsan boko kuma aka maida ta kamar ita ce wani ilahu yi ubaru sai ka ga a ɗaukan ma mutum mai kuri kala kaza kaza kaza kaza wani lokacin ma wai wanda zai kurkin ma sai a ɗauki arni gani ake kawai a samu wanda yake bagwari kawai arni wanda shi daga faran shi kawai sai kafirci so kawai kamar ma yahi kaga duk a gangama waɗannan a gangama a zo ana ta yi sai ka samu ga wani wanda shi ba ko jika ko dala ɗari ba ta ba da dan wani ya mushi wani kurkuri ta amma sai ya zo kuma shikenan ya huce duk wanda yake karatun addini kaga masu maga da an ce maka an samu ekir ekir in kawai sai kaga duk ɗaliban ilimi ne na makaranta wancan yin wanda su kawai wannan abin aka maida ake bauta ma ba dare ba rana kuma ya kaga abin a ciki kuma abin da kai abin kama huce da matakin shi arhane ta su ya gaji cewa abin yana ba su wahala to kaga wanne yake nuna duk kwakwalwar da ake zuba mata alkhairi to za ka ga kowane irin abu tana gane shi tar duk kwakwalwar da alkhairi ya riga ya sabga na ƙur'ani da kuma ilimi na wahayi to babu abin da yake gagara shi yasa muka kalli magabatanmu ai ba ƙananan 'yan ɓangaren bokon ba ne irin su shekul islam kai yanzu ka leƙa ka ga ilmummukansu da yadda abubuwa na ilmummuka wanda suke na rayuwar ɗan adam to wannan duka iya daga abinda annabawan Allah suka yi fice da shi inna mina shajaratan la yasqutu warqaha ma yake ne ke ga musu in kun lura irin misalai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada ana haka a kitabul iman go mun wuce da wancan hadisi wanda har wani mazaunin kawai yake cewa ya rasulullah kamar kai mu yake ka zauna a ƙauye yake cewa menene jumla ɗin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari akan alam tara anna ta kharuju safara al muntawiya wanda za a fito daga cikin wuta qad suwaddu go fa yalqawna fi nahar al haya fa yunbatuna kama kama tambitul habba fi janib as sayf alam tara anna ta kharuju safara muntawiya ka gani sai ce ya rasulullah ka annaka kenan sakantar badiya au kama kal kamar kai zama wanda yake na kauyuka la yasqutu warqaha ganyen ta bai saraya bai faduwa wa innaha mithlul mithlul muslim kenan mithlu da kasra na mimun da kuma sa'un haka yake a nuska ta Abu Zar amma matsalul muslim a nuska ta asili da kuma karima da fataha matsalu kenan kwatankwaci mislu kenan shubu ka gani wancan kenan tamka wannan kuma kenan yana kamanceceniya kenan mislu tana kamanceceniya da almuslim fa haddathu ni mahiya ku ban labari ni ce wa waqa nasu fi shajar albawadi tunanin mutane sai fada cikin shajar albawadi itace waɗanda suke na dazuzzuka sau da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kamar ya kai musu abin nesa inna mina shajar shajara daga itacen daji akwai wata itaciya qala abdullah abdullah ibn umar yace wa qa fi nafsi anna nakhala amma sai ya fada zuciya ta cewa bishe dabino ce fastahaytu amma sai na ji kunya akan in faɗi cewa bishe dabino ce saboda ga sayyidina abubakar ga sayyidina umar cewa akwai manya to a babu na ilimi akwai abin da kenan kaga an zo da manya-manyan limamai eh kai kuma kenan kana ga yaro ne sai aka yi tambayar kai ka sani to babu laifi saboda wannan latijan da manyan limaman sai ka dan yi shiru dan kar kai ka hodi kuma a ga wannan sai ka dan yi shiru shikenan kawai a tahi a haka nan kenan eh sun makaru suka ce hadisuna ma hiya ya rasulullah ba mu labari ne ce ce qala hiya nakhala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hiya nakhala wannan fuskar kamanceceniya ta mumini da ita ce dabino wasu malaman suka ce ta fuskar kenan rashin faduwar ganyenta hadisi na ibn umar lafazin shi kunna da rasulullah za ta yi min faqala inna faqala ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wanda yake mumini lalle daga itaciya da akwai wata kamar misalin mumini la tasqutu laha anmula babu wani ganyenta daidai da yankin yatsa da yake faduwa tadaruna mahiya qalula sai ce hiya nakala la tasqutu laha almula wa la tasqutu lil mu'mini da'wa yanda kenan babu wani abin da yake faduwa na ta haka addu'ar mu'mini ba ta faduwa kasa hadisi ibnu umar yace bainama bainama nahanu yawanda nabi sallallahu alaihi wasallam muna gurana isqutiya bi juma sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mai ko kuma zuciya na dabino sai ma ake ce inna min shajari lalle daga bishiyoyi lama barakatu ka barakatul muslim akwai da albarkata kamar albarkan musulmi ashe musulmi mumini albarka ne mahiya milje ce wannan annabi sallallahu alaihi zo musu da wannan a wata ruwa yace kunna da rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni kaga haddithuni akhbiruni kaga duka mi abu daya haddithuni akhbiruni mahiya kaga haddathana akhbarana anba'ana anbi'uni mahiya a wata wannan yin kenan duka waɗannan sigogi annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyi daban-daban yayi amfani da su أنبئوني ما هي أخبروني ما هي حدثوني ما هي كرجل مسلم لا يتهات ورقها ولا ولا ولا ولا ganyen ta bai saraya bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza saboda haka wannan ya nuna mustahabbi ne haduwa kenan mustahabbi ne jefa tambaya da malami zai yi cikin masu neman ilimi saboda ya jarraba fahimtas ko kuma tsara kacici kacici ko kuma tsara musabakat tsara musabakat wanda zaka ga hatta da musabaka ta ilimi qur'ani ko ulum ko su abubuwa makamanta haka waɗansu suna ƙoƙarin nuna cewa wannan ba daidai bane ba to shi ma wannan iya daga abin da yake kuskure ne kenan fahimtar haka nan shirya musabaka ta ilimi qur'ani dan tashji'i ko kuma hadisi ko kuma wasu ilmumukan da ake ga sun yi rauni a sa kuɗi a shirya musabaka akan wannan duka iya daga abubuwa waɗanda suke masu kyau ibn qayyim yana da maganganu masu kyau da ya nakalto daga shekul islam bin taymiya dangane da wannan saboda haka akwai mustahabbancin wannan sannan kuma a ciki zamu ga akwai girmama manya da kuma barin yin zance wajen manya kaga anan gurin alkhairi ne ba da amsar nema amma kuma me sai ya shi kumiyar waɗannan manya to me kake tunanin yau yaya yawa ce tsoho mai hurhura zaka ga karamin yaro wanda karamin yaro wanda ba kama lissafa shi ba matsayi abin nan zai dinga a shari'a yana danyen baki yana fitsara yana rashin kunya kuma wannan tsohon ya mishi magana sai ci kwalashi sai ma ci kwalashi to ina matsalar take da an zo gida inda zai ce kaza mahaifiyar shi za ta ce rabu da tsohon banza haka suke kawai rabu da kazakin banza haka to ya za a yi shi ya ƙara ga darajar wani wanda ya aihe ki sai kuma kike faɗin cewa mutumin banza ne to kaga iya daga muskilan da muka waye gari wallahu almusta'an ya zama to ba a ganin daraja waɗanda suke manya kaga ana babe nema na ilimi wanda ana tarayya duka sannan kuma musabancin jin kunya matsar ba zai bayi ba zuwa ga kubcewa wata maslaha in kuma zai bayi zuwa ga kubcewa maslaha kamar a nan kin wani babba ne ya ba da fatawa mutumin da aka ba fatawa zai ke kuma fatawar wata barna za ta sababu to anan ba za ka ce ba aidan saboda babban malami ne shi yasa ne kaza aka zo aka yi tambaya sai ce a ai wannan mata kai da ita aure har abada kai kuma mas'alar ka lakance ta ka san ga yanda take ko kuma ya raba wani gado ya ba wani ko ya kaza zaba ka ce ba kawai dai da na kyale saboda liman ne wannan ce a nan babu zancen liman ne kawai zai zaman to kenan ka warware zare da abawa nan gurin wajibinka ne wajibinka ne anan sannan kuma a ciki za mu ga wanda yake babban malami wata matsala tana iya koyuwa a gare shi wanda yake kasar shi kuma ya zama ya fahimci wannan kaga ga sayyidina abubakar siddiqul umma ga sayyidina umar law kana ba'di nabiyyan lakana umar amma suna zaune abdullahi ibn umar kuma shi Allah subhanahu wataala ya haska kama shi ya gane a tambayar karan farko in zaka yi zaurance kuma ko ka saka cicika cicika ka kulle kowa duka gaba daya saboda lokacin kaga nan sarsa an zo mai da jumar a lokacin a gaban shi to ibn umar sai kalli karina a to an ga abin da yake gaba Allah sarasa to wannan karina ce kalla sai ce kenan hiyan nakala kenan in za ka yi kacici kacici karkari kowa dole ka ba da dungu in ka ba da dungu kenan kuma lokacin sai a wasa kwakwalwa amma karhe gaba ɗaya babu wata kafa to kaga wannan ai baka so ba dama a yi wannan kenan a nan gurin shine da ya kawo lafuzan nan da aka yi amfani da su kuma hakan ya halitta cewa kenan tambaya don jarrabawa ko kuma gwada ƙarfin tunani da kuma kwakwale na waɗanda kake karantarwa yakan nishaɗantarwa babar ƙira'a wal arda alal muhaddis wancan ya faɗi yanda malami zai karantar da hadisi duk sigar da ya amfani da ita babu ne sai kuma wannan sai kulla tarjama babe don bayyana hukuncin kuma alƙira'a a lokacin da ka zo ɗaukar ilimi wajen malami alƙira'a ko dai ka dinga karantawa malamin yana saurare in ba daidai ba kai sai sahaha ma wal arab ko kuma kenan bijirarwa da abin da ya zamanto kenan ka karanta din wajen alal muhaddis wajen shi malami kenan ko dai ya karba maka har ka ta yadda kenan za ka zo ka a karanta ka saurara ko kuma kai ka yi aradin abin gaban shi malami din duk wanda kai yayi kana son ka rawaice littafi daga littattafai sai ka zo ka halarci majalisin sai wani guda ɗaya dinga karantawa ya dinga karantawa kai kana saurari ana karanta ma malamin yanzu wannan in aka yi da mujarradin karantawa kenan ka karanci wannan littafin gurin malamin kamar malamin ne ya karanta da kai ko kuma ya zama a kai ka zo ka dinga kenan ka yi arabin shi ka karanta kai da kanka yanzu nan gurin duka gaba ɗaya mutum yana iya karanta kamar ku duka ne ne kuke karantawa kaga kenan qira'a alal muhaddis ko kuma ya zama to kai ne ka zo gurin malamin sai ka karanta to wanne ne yahi ko kuma shi malamin ya karanta maka wanne yahi a cikin irin su imam malam suna ga mutum ya karanta ɗalibi ya karanta da kanshi kuma ka kalla in ka zo gaban malami zaka koyi littafi kana karantawa malamin yana fassara ma kana karanta yana to kayi wannan saboda yanzu inda wani kuskure zai zama to ya gyara ma to wasu kuma suka ce a shi malamin ya karanta saboda in ya zama to wani takan iya yiwa malami ya kalli girman ɗalibi kawai misali a ce ɗalibin ya hishi shekaru ko kuma ɗalibin ya hishi wani matsayi sai ya zo ke jan baki yanzu ya ce waɗansu kusafurai wanda suke na larabci to shi jin nauyi sai sa sai ɗan kauda mashi kai sai ki gyara ne to kaga in haka ne kenan shi malamin ya karanta don saboda a kauce ma wannan yahi to wanda suka fifita malami ya karanta ɗalibi ya saurara wanda suka kalla wanda kuma suka fifita kenan a'a ya zama to ɗalibi ya karanta malami ya ci kenan da ya sa ko kuma malami ya karanta saboda inda kuskure ma tuntuni kenan ɗalibi bai rike wannan ba kenan wancan an kawo shi hanyar malami in zai karantar wannan kuma in ka zo koya kenan wajen shi malami to ga tsarin ko dai ka yi arabi ko kaza kaga anan babu zancen ka mai da littafin shi ne malamin sai dai kana iya daukowa littafin ka zo ka karanta malamin yana ji ko kuma aka wanda kuma wanda yana daga abin da yake haɓaka ilimi yana daga abin da yake haɓaka ilimi sabanin kowanne kuma mutane suna da tsarin su kaga mu irin tsarin karatu na yankunan to ana karanta ne ana fassara baki bayan baki baki bayan baki kaga sabanin ne na kenan larabawa da kuma wancan tsari أنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم أقل ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبته فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سالك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أمرك إلى الناس كلهم أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أشرك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه السرقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بن سعد بن بكر daga Anas bin Malik yace bainama na hanu julusul ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muke zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi a masallaci kaga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba su yi ba irin wannan zaman da waɗannan abubuwan ba su riske mu ba inda yanda mu muka maida duniya ita ce gaban idanunmu muke kwana da ita muke tashi da ita da a ce su ma haka suka ɗauka to da ba mu samu waɗannan alkhairi inda ko wannan alkhairi bai zo mana ba da mun taɓe shi kenan mun yi asara da kala rajula ala jamalin saboda haka julusu ma nabi sarsan da kala rajula ala jamalin sai wani mutum shi ma ya shigo yana saman raƙuminsa fa na khahu fil masjid sai je gurwanar da shi ya durkusar da shi a masallaci shi yasa imam al-bukhari a gaba yayi halarci shigar da raƙumi cikin masallaci saboda ai ba najasa bane ba nan mutum ya shigar da wannan kai ne ka zo ka masallaci sai ka ga in ka bar babur ɗinka babu kowa za a sace maka sai ka ga ah to gwada in shigo da moto na masallaci kawai sai ka karkade ka karkade inda tabarma sai ka janye tabarma sai ka sayo motar ka ke kana sallaka a nazashi kenan wakala ayyukun muhammad wa nabi sarsan muttaqiun wanne ne a cikin ku muhammad a lokacin annabi sarsan yana kishin gide baina zaharanai cikin su fa kullu hadha rajulun abyad wannan mutum wanda yake farin da yake da silki da ja almuttaqi wanda yake ya ringe shi fa qala lahu rajul sai mutum ya ce ibnu abdul muttalib na abdul muttalib ya nuna kenan ne yana daga waɗancan nau'ikan mutane wanda Allah subhanahu wataala ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqiluna ibnu abdul muttalib sannan kuma da an jingina mutum zuwa ga kakan shi babu lahi anan nabiyyu la kadhib an abdu abdul muttalib kenan dan ka nasabta kanka zuwa ga kakanka maimakon ka ci dan wane sai ka nasabta zuwa ga kakanka bai daga abin da aka haramta فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيتي قد أجبتك نا أمسى ما فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك يا رسول الله نيزن مي تنبيك كنيما أنا زن تنبيك كما فمشدد عليك في المسألة زن سنن تاما وجن تنبينا فلا تجد علي في نفسك كرك جهوشينا أزجرك كرك سامو دامو فقال يتي سلع عما بدالك ما كيتي تنبي دو أبن دي بينا غريكا فقال يتي أسألك بربك ina tambayar ka dan haƙƙin ubangijinka ina mamakiya da haƙƙin ubangijinka wa rabbi man qablaka mahalicin al'ummomin da suka gabace ka kaga tuntuni ya tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala Allahu amaraka ila nas kullihim Allah ne arsalaka ya aiko ka ila nas kullihim zuwa ga mutane da aljannu gabaki daya ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum fa qala allahumma na'am ya ce ya Allah kwarai ma'ana wannan don karfafa abin na da arbin ne da kuma neman albarka da sunan Allah ƙala an shirka billah ya ce ina maka magiya ina haɗa ka da Allah Allahu amarka an nusalli salawatul khamsu fil yawmi wal layla Allah ne umarce ka ka ce mu dinga sallatar salloli biyar ne da dare ƙala Allahumma na'am yace kwarai ƙala an shirka billah yace ina ma magiya ina gama ka da Allah Allahu amarka an tasuma hadha shahr Allah ne umarce ka kai azumin watan Ramadan min as-sana qala Allahumma na'am yace ya Allah kwarai qala an shuruka billah ina ma magiya da Allah Allahu amarka an ta'khudha hadhihi as-sadaqa Allah ne umarce ka ka karbi zakkan nan min aghniya ina daga mawadatan mu fa taqsima ala fuqara'ina fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am fa qala amantu bima ji'ta yace na ba da gaskiya da duk abin da ka zo da shi wa ana rasulu min wara'i kuma ni dan aike ne dan aike ne na waɗanda su na baro gida ma'ana kabilanmu min qaumi daga kabilanmu wa ana dumamu ibn sa'laba kuma ni ne dumamu ibn sa'laba aku bani sa'ad ibn bakar wanda yake dan kabila ta sa'ad ibn bakar saboda haka kenan ni wakilin su ne na zo gurinka na zamanto kenan wakili na tambayar ka da tabbas da kuma zuwa in isar da ilimin da na koya daga gare ka wannan kenan ya yi nuni zuwa ga wancan abin da imamul bukhari ya kulla tarjama a kan shi ta yadda kenan jimamu bin salaba shi ne dinga karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da shi akan wannan a cikin hadisin zamu ga fa'idodi amfani da labarin mutum da kaga nan shi ɗaya ne yazo shi kamar yadda ahlus sunna sun tafi akan gamsuwa da wannan sabanin waɗanda suke mubtadi'a sannan kuma jingina mutum zuwa ga kakan shi jingina mutum in kakan ya zama to ya yi shuhura wannan ba laifi ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan neman mutum ya rantsa kan al'amari don tabbatar da al'amari ɗin da kuma ƙara ƙarfafar lamari ɗin babu ma yi zukar filmunawala babu na abin da ake ambatawa filmunawala dangane da munawala ya ka ce munawala siga ce daga sigogi waɗanda suke suma na ada'i na bayar da ilimi wanda kuma ana itibari da su mutum ya ɗauki littafinsa wanda ya zamanto ya yi ta'alikat a ciki ko kuma wasu maruriyat waɗanda suke nashi ya ce na halitta maka wannan saboda ya yarda kenan da karantawa ka da fahimtar ka saboda haka waɗannan abubuwan da na koyo ne a guri kaza saboda haka na jaza maka na halitta maka dukkan ke karnoci abubuwan da suke ciki kamar ni ne na koya maka shi wannan ana itibari kenan da shi a hanya daga hanyoyi waɗanda suke na ilimi sabanin munawala baka in aka ce munawala me kama abu ko baka abu saboda haka mutum da zai ɗauki abin da ya kwafo ko ya rubuto za ka samu a da da ba samu ba faɗaɗuwa da kuma yalwatuwa na littattafai da matsabe kenan mutum ne zai je shi ƙoƙarin yin karatu in yana sai karanci risala ko kuma bukari zai je shi malamin yana gaya musu da hadisi bi uku bi uku har hada haka ya rubuto to yanzu karshen ta inda ya je hede ce wata kasa yi to kai kuma ya koyo kai kuma yanzu kana nan gurin ko kuma ka biyo misali zaka wuce amma baka da wannan to sai dauka ce amshi wannan ka je ka rubuta cikin kwana uku saboda haka kenan na maka na baka kaje na halitta maka karawaita kuma ka karanta to kaga wannan sunan shi kamar kai karatu ne a gurin shi saboda haka za a lissafa shi kamar kayi karatu ne a gudun su iya daga hanya daga hanyoyi wanda an yarda da su wajen kenan yin karatu shi abu ne mai sauki wasa'il kuma yanzu alhamdulillah duk gasu nan gurin waɗanda suke na ilimi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yarfa'ahu ila azim al-bahrain fa dafa'ahu azim al-bahrain ila kisra falamma qara'a mazzaqa fa asirtu an ibn al-musayyib qala fada'a alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumazzaku kullu mumazzaqin daga Abdullahi ibn Abbas Allah kare ra gare shi ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kitabihi rajulan ya aika wani mutum daga cikin sahabbai da takarrashi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum shine Abdullahi ibn Hudafa as-Sahami shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya aika shi wanda Abdullahi ibn Hudafa as-Sahami shine wanda ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam man abi annabi sallallahu alaihi wasallam abuka abu abuka kenan abu huzafa saboda haka babanka kenan abu huzafa saboda haka kenan ba ta babanka huzafa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba ta bi kitabi rajulan annabi sallallahu alaihi ya tura da takaddar shi da yasa aka rubuta ya aiki rajulan wani mutum daga cikin sahabbai shine abdullahi ibn huzafa wa amarahu ya umarce shi an yadfa'ahu ila azimil bahrain ya bada wannan takarda zuwa ga azimul bahrain mai girma wajen mutanen bahrain abin girmamawa wajen kenan mutanen kasar bahrain ba yi amfani da mai mulki ba ko kuma mai shugabanci saboda wannan na addini ne jagoranci shugabanci na addini ne abdullahi ibn huzafa iya daga wanda a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu rumawa suka ribace shi sarkin rum ya ribace shi a lokacin suka kama shi sannan kuma suka yi suka yi da shi suka nemi ya kahurta ya yin wannan har ma sarkin rum ya nemi cewa ya sumbaci tsakanin kanshi a sake shi a lokacin ya yin wannan sai ce ka sumbaci tsakanin kaina zan saki ribatattun da na kama wajen mutum tamanin daga cikin musulmi waɗanda ya kama sau da aka sai sumbaci tsakanin kanshi a lokacin sai ya sake shi to shine ma sahabbai suka mushi wannan suna cewa ai ya sumbaci kan wani ba ma guji daga waɗanda suke makuzawa na abin nan ya ce to ai sun bakar da na yi akalaka Allah bi tilka samanina asira min musulmi ai da ita kuma Allah subhanahu wataala ya kukutar da wajen mutum tamanin daga cikin ribatattu na musulmi saboda haka dan nasu mace kan wancan ba ma guji kaga wannan shine aljarabi na abu na addini ba san kai ka rike wuta ko kuma ka ɗauki wani huzuzu na kanka kuma alhali akwai wani tarnaki dangane da addini shi da iya ba ma wani maslahar ka ba rayuwarka ma kana sadaukantar da ita indai addini zai daukaka indai addini zai daukaka kai da ma ai ka sadaukantar da rayuwarka wani abu ne wanda in har baka haɗi ma mutane gaskiya in ka haɗi ma mutane gaskiya to yana iya bayuwa a kashe ka to la budda wannan gaskiyar ka faɗe ta ko da ko zai bayu zuwa gani kenan za ka rasa rayuwarka in dai gaskiyar ba za ta yiwu ba sai ta nan to la budda dole ya zama to ka faɗi wannan babu ni kurkutu shi a addini ta yadda za a kai kowa ya gaza gane wa amara wa yi rufa ila azimul bahrain fa dafahu azimul bahrain ila kisra shi kuma kenan shugaban bahrain sai ba da wannan wasiƙa zuwa ga sarkin farisa faran makara lokacin da ya karanta mazzaka a lokacin sai kucin cirata dan uwanshi sai da ya ja kunnen shi akan wannan a lokacin ya warce ta ya kutsun tsinata fasimtu annabin musayyib qala ina tsammanin ibn musayyib sa'id ibn musayyib cewa ya fari'a alaihi rasulullah sai ma yake musu bakar addu'a an yi mazzaɓu kullum mazza cewa ubangiji ya ɗaiɗe da su ya kacancana su matuƙar kacancanawa hakan kuma allah ya sallada mushi ɗan shi ya zamanto ya kashe shi saboda haka annabi sana sai ce idan mata kisra fala kisra ba'da in har ya zamanto wannan kisaran ya kauta kuma daula ta ƙare ƙarya ta ƙare kuma an tafi to kaga wannan shi ma a ciki zamu ga a cikin shi da akwai halaccin za a iya ma kahure bakar addu'a in har sun munana sun munana ladabi ga addinin Allah ko wani abu na addinin Allah ko wani sha'air ko zati na manzo Allah sallallahu alaihi kaga yanzu mutanen da suka dinga wulakanta musulmi na burmani kin nan da aka dinga musu alƙanuti yaya kaga ba sun gaba da bala'i ba har yanzu cikin masifa ake da bala'i a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la tubuna wa la yadhakkarun kaga da hay su gane wannan wulakancin da muka ma musulmi gashi yanzu bala'i ya zamanto an cakuɗa tsakaninsu suna tashin bala'i har yanzu to wannan ya yi nuni kenan akan inda aka samu wani yi wannan ko ta daula ta yi to babu lahi ana iya mata alkanutu a mata bakar addu'a kun ga annabi sallallahu sai bakar addu'a zuwa gari sai kuma hatsari na taba abin da yake mutunci ko wani abu na addinin Allah sunan Allah istihza'i da sunan Allah kamar irin wanda sai kaga a cikin wani shagon shi ya rubuta la haula wala quwwata illa billah cikin mota shi ya rubuta la ilaha illallah ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel to kaga duka wannan akwai wani nau'i na wargi wasa da sunan Allah shi kuma hatsaro ne yana iya kafurtar da mutum abinda ake bukata girmama sunan Allah da kuma mutunta sunan Allah subhanahu wataala kamar wanda zai rubuta shi ne da abin da bai dace ba to ka kawo cikin wani motarka gwalalawa ya duka bi sunan Allah a cikin kalmatu shahada ka rubuta ta a cikin ko kuma a cikin bangon gidanka ko a cikin wani dan kes ɗinka ka rubuta wani ya tohi ma sama yanzu waye wulakanta kaga mutum shi wulakanta to duk irin wannan janibin abubuwa na addini sunan Allah ko kuma manzo duk irin waɗannan abu ana buƙatar ihtiramin su da kuma girmama su kamar irin yadda zaka gane gidaje na jahilai sai a sa ma yaro suna Muhammad kuma ita uwal ba mamaki a ka'idarta a kullun diyanta kowanne kan rana ta fada ya samu kasan zagi kamar 30 30 na akwai wanda kan rana ta fada ta zagi wancan so sha biyar wancan zaɓe zagi goma wancan zaɓe ishirin wancan zaɓe ne ne so biyu kaga zagi ɗanyen zagi dai hawa hawa kawai to zai muhammadu ka gani kuma sai ta ka ashar ta dan ƙara to ka gani ko to in matar ka jahila ce kar a sa sunan muhammadu kawai ka samu wani sunaye daga sunayensu na abin nan ko ka bar ta ma irin sunayensu na safin ya can ta sa tun da sai ta je ta sha muku wannan kaga labudda kiyayewa janabi na mazala duk wannan ma ya shiga ciki shi ma wannan labudda ya shiga ciki sannan a cikin hadisin zamu ga dalili ne a bisa ingantuwar munawala wadda kuma aka gwamaya ta da ishasa kenan mutum ya dau littafin ya baka kuma sannan ya halitta maka to wannan kamar kayi karatu ne a wajen shi yace ga wannan ka je ka rubuce shi nuska ce wadda take kaza ko da yau ma ana ana itibari da wannan mutai ce wannan nuska ce kaza ta bukari saboda haka ga ta kenan amshi kai kaza sultaniya ce amshi yanzu ba a samun wannan kwafi din wannan tun ta kakana ji ne da ya kaza saboda haka ga shi ne abin nan kaga da amshi makhatut ne wannan littafi din daga nan ne na rubutu amshi wannan saboda haka ka je ka kwafa to wannan kai karatu ne ba za a ce baka yi ba kenan karatu ne shi kamar kayi karatu ne kenan a wajen shi wannan ijaza din in ya baka ita saboda haka kenan munawala ba da littafi ko ba da wani juz'i daga juz'u na wasu hadisai amma wanda aka gwama ya ta tare da halin tama ba kai bane ka sadado maka tabashi kace to bari inda ake ciro fa'idodin duka fawa'id in bari mu ɗauke mu je mu kwafa to wannan ba ba sunan shi ba munna wannan ka ɗauka ba ba sunan shi ba kayan karatu kenan sannan kuma rubutawa na ma'abuta ilimi rubutawa zuwa garuruwa kaga shi yasa zamu ga rasail risala ta Abu Dawud ila ahli Makka Abdullah ibn Abi Zaid wanda ya rubuta al-Qayrawani kaza kaga rasail ne wanda ake rubuta aika kaga Sheikhul Islam duka suna wannan sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ana sai ce nasaka Uthman al-masahif fa ba'atha biha ila al-afaq sayyidina Uthman ya yi kwafi kwafi na Qur'ani aka aika Makka Sham Yaman Bahrain aka aika musu kwafi kwafi kaga ai Qur'ani ne aka aika musu nuska ne saboda haka to wannan munawala kin duka ana batunta shine kwanaki wani daga cikin irin tijjanawa tijjanawa wannan wani shi yana cewa Sheikh Nasir bin Albani wai bai ma wai ba za a kira shi ba ma ɗaliban hadisi wani abin sai ka ga mutane suna ko da yake kawai mutum bai san ba ma me yake ma me ma za ka ma baka lokacin da aka yi irin wannan masu wani ka gani ai shi ba wai wai saboda suwaye malamai ai ba kalla wannan akwai karatun ko babu yanzu wannan wani babi ne daban kuma za ka dawo wani babi ne daban amma abin da ake zance shin abin da yake magana a kan shi ya san abin da yake to kai kuma yanzu ba kai ba ake bukata don kai baka ma kai haddin da za ka ce shi kaza ne ko kaza shi ma nan mataki ne shi ka ce wane malami ne ko wane malami ne ba ya ni ya dan uwana bane muke wannan ba ni bane zan ce wane ya san kaza a'a wannan abin da ake so a shi wanda suna kunnan doki da wannan amma yanzu kawai mutum ya zo ya fara karatun likita shi kwana ɗaya biyu zuwa uku shekara farko sai zo dinga ce ai daftar wani in dai wajen kaza ne a yin dai kana so kaza ya kware waje kaza kaga dole wani abu ne wanda wanda suke da mumarasa suka jima cikin abu su ne suke iya ganawa wannan abu to kaga shi wannan bai ma san ba menene ilimin hadisi shi yasa sai ke faɗin wannan shi yasa sai ke ta faɗi ya yi ta shirma kuwa dai maganganu kuma matsalai ka sayar wannan tsarin na waya mutum kayi magana kayi magana kayi magana ka ashe waya yanzu shine zai magana shi ko shiga gidan rediyo ba mai ce mai kaza in ma kana in ma kuna kira sai ki dagawa ba ya daga faskuwa na zai kuma in ka hodi ma shi da ma ba tsoron Allah ba gare shi sai ce to kun ji ko kun ji ko wai kaza ma ce ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji ko kun abin ka ga kamar kaza ne mutum da bulala kawai shi bai ma san ba ma mishi ba aka abin to kaga sai ke ta hodi iri irin waɗannan maganganu kenan wanda kuma duka shirme ne wannan kuma tun shag nasu ne albani yana da rai aka yi ta iri-irin waɗannan maganganu ke wanda inda kuma an kalla a tsarin da ake tahiya na hatta da ilimi na irin ƙasashenmu ai za ka samu cewa ba duk abin da malami ya karantar ba ne ba yake nuna cewa ya je ya zauna kwabo bayan kwabo duka kowane yana da ƙoƙarin kenan jari na yaren larabci jari na waɗansu ƙa'idodi na koyon ilimi jari na kaza sai kuma aka ɗora maka wani abu na ɗan bali burhanuddin yake cewa ya ce ya kamata ga ɗalibin ilimi ya samu wani littafi kwaya ɗaya tal na fiƙo ya fahimce shi don ya sauƙaƙe mai ragowar sauƙi in malamai suka zo shawara ɓangaren ɗalibai su ce ka karanta littafi kaza kaza kaza a fannin kaza kaza kaza kaza shi ma saboda ni ake so ka samu mabadi na wannan abu in ka samu falilahi alhamd kuma yanzu ragowar kokarinka shine zai faɗaɗa maka sauran waɗannan abubuwan to haka sai da na Usman radiyallahu ta'ala anhu yayi wannan Ibn al-Munayyir yace Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaqra al-kitab ala rasuli kaga bai karanta ba takarda in miye kawai bashi yayi kuma sai ya halitta mushi kaga sai ce haza kitabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sakon letter din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma aki ba karanta mushi ne kawai ɗauka aka yi aka bashi shi kuma sai ta hiya meka ta ya bada to wannan kenan sai nuni absa abin da malam ya kulla babi a kai da ashirin ne ake tara mu wannan hadisin da yana cikin tarjama ko da ba ka mai tarjama ana nasu bin malik radiyallahu anhu qala kataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba fa qila la innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي أنس يتي كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ما كي يربط وتا تكردا أو أراد أن يكتب ويا ينفر يربط فقيل لا سياكة إنهم لا يقرؤون كتابا أي سوء جماوة باس كرنت لوكة دينية أيكا ساقون takardu zuwa ga kenan shugabanni na ragowar garuruwa waɗanda suke ba na laraba ba sai aka ce la ya karauna kitabar illa maktuman ba su karanta takarda sai an mata kashe daga wajen wani take amma aka bada ta sungulilinta ba su karantawa fattaka ta khatama min tilka sai ma kiyar kashe na zobe wanda aka yi shi da azurfa dan saboda kenan buga wannan kaga wannan wata maslaha ce abu ne na tsari na ta'abiri bayyana aka ce ba su wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sami kenan ya riki wannan kenan kashe dan bugawa na kashihu abinda aka rubuta Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga saboda girmama sunan Allah saboda girmama sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta Allahu a sama Rasul a tsakiya Muhammad sunan shi kuma a ƙasa shi yasa tare tsarin maktabarka sai ka ajiye kana littafin fikiyo ka ajiye shi kasa ko kuma lura ya ka ajiye kasa sai ka kawo fikiyo sai ka dora a sama sai ka kawo hadisi ya ka dora sama sai ka kawo tafsiri ya ka dora sai ka kawo musafi sai ka dora shi a sama shi yake dora sama suna Allah to kaga nan sanasa a wannan shi ma sai ya zamanto kenan ya rubuta wannan me yasa ya kawo wannan dan nuni akan munawala in kai kenan akwai bukatar mi ka buga kashi akwai bukatar ka buga kashi saboda a samu tabbacin cewa lalle kai kai wannan ijaza kami anzur shine da zaka ga kenan bangaren taskiya da wannan da jami'at suke amfani kaga ana bukatar wani malami daga du'a ta maka zai kuma sannan mi yayi kenan alama na sa hannun shi kami anzur ila bayadihi fi yadi kama ina kallon hasken shi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine saboda girmama sunan Allah amma ke zo zai shiga ban daki sai ya cire sai ya ashi wanda dole irin wannan muna buƙatar wanda suke ɗalibai na kenan makarantu islamiyoyi nuna musu girman wannan za ka ga guntu-guntu na takardu wanda cikinsu da suna Allah sai ka ga wasu ga suna a yayyade a guraren da bai dace ba to kaga hatta da ban ɗaki sanarsa sai cire shi saboda girmama wannan sai a shi to duka waɗannan abubuwan mu ne za mu mutunta wannan yasa za ka ga mutanen cana da wasu ƙasashe su a tanwa da sunan Allah sai su yi kaza da sunan Allah kuma mu dinga zargin su kan wannan kai kuma gashi a cikin motar ka kaka la ila illa ma kasa kaka Allahu Muhammad kasa a ciki ka kawo ayat Qur'ani kasa an yi ayat Qur'ani ne dan kai wannan ka sakala ta cikin motar ka sannan kuma a tu'allimuna Allah bi dinikum wani ne zaka nuna ma kai musulmi ne a irin garuruwa namu wa zaka ma kama da wani in kana so je ka Amurka ko France sai ka rubuta la ilaha illallah a cikin motar ka sai mu tabbata kai mai imani na gaskiya ne amma kaga irin nan gurin babu wani bukatar wannan shi ma iya daga kuskure wanda muke wanda yake bayuwa zuwa ga wulakanta sunan Allah kuma ana bukatar kenan ɗalibin ilimi ya zamanto ya kula da wannan bangare din insha Allah a kitabar ilimi zamu ji ladubba adab na tsarab da kuma fadala din na ilimi bi iznillah kuma da fatan Allah sa ya zame mana wata shinhuda wadda zai zamanto ilimi ya ƙara girmamuwa a cikin zukatanmu kuma Allah ya gina shi a aikace a gangar jikinmu a bakunanmu a kira zama ubangi subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da ilimi ya rabbal alamin wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan